بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن أن يبسط له في رزقه وينسأل وي- وينسأله في آخره فليصل رحمه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه حديثي نقبا أتكين ونن بابي أن أمسوشي دقى أنس بن مالك يردل الله تقال تبتا أغريشي أنس بن مالك يتي حقيقة جكادا الله صلى الله عليه وسلم يتي manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a habba an yi busaɗa lahu dukkan wanda yake so a yalwata mai fi rizkihi a cikin arzikin shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wa arzikin shi albarka ya zamanto duk abin da ya taba na alkhairi to komun kaɗankin shi allah ta'ala sai ya sanya mai albarka wa yunsa'alahu fi atharihi dukkan wanda yake so a jinkirta mai a cikin rayuwarsa ma'ana wa yu'akhkhara lahu fi umrihi a jinkirta mai a cikin rayuwarsa manan sakh min ayatin aw nansa'aha na'ti bi khairin minha aw mithliha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to fali yasil rahimahu ya sadar da zumuntar shi duk wanda yake so a yalwata mai a cikin arzikin shi sannan kuma ya zamanto an jinkirta mai a cikin rayuwarsa Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa aikin da ya yi cikin shekara arba'in ko wani ɗan shekara tamanin bai yi ba zala ce to fali ya silin rahimahu ya sadar da zumuntar shi wannan hadithi muttafaqun alaihi al-imamu bukhari da al-imamu muslim suka rawaito shi وعنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان حب أمواله إليه بي- بيرهاء وكانت مستقبلة مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بي رحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق باب بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب نعم وعنه رضي الله عنه قال حديثي نقبا أن أمسوش دقى أنس بن مالك يردل ألا تقار تبتا أقريشي أنس بن مالك يتي كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة ألا تعالى يقار يدادشي ya kasance shi ne mafi yawan mutanen madina dukiya ta dabino ya fi kowa daga cikin mutanen madina itaciya ta dabine wanda take fitar da ‘ya'ya na dabiniya wa kana a habbu amwalihi ilaihi bai ruha'a wato mafi soyuwar dukiyoyi zuwa ga abu ɗalha allah ta'ala ya ƙara yadda da shi daga cikin dukiyoyin shi dukiyar da ta fi soyuwa zuwa gare shi ita ce wannan lambun nashi bai ruha'a wa kanat mustaqbilatal masjid wannan bai ruha'a ta kasance tana fuskantar masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kusa take da masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga cikin wannan garka ta bai ruha'a lafiya kalau alhamdulillah wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin ma'aiki alaihi salatu wassalam wa yashrabu yana sha min ma'in fiha daga ruwa wanda yake tayyibin mai daɗi fiha a cikin wannan garka ta bai ruha'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci zuwa lokaci ya kasance yana kaiwa ziyara wannan garka ta abu talha saboda ruwan da yake cikin wannan garka ruwa ne wanda yake mai daɗin sha a madina an san da shi falamma nazalata hadhihi al-aya Anas ɗan Malik ya ce lokacin da wannan ayar ta sauko ita ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da ɗai ba za ku samu ba sakamakon gidan aljanna da ɗai ba za ku samu ba sakamakon alkhairin da kuke aikatawa a wannan duniyar hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kuna ciyarwa dangane da abin da kuke so da wannan ayar ta sauko qama abu talhata abu talha Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya yi tattaki ya garzaya ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallahi ya ce ya jakadan Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙul haƙiƙa ubangiji tabaraka alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka ya ƙulu yana faɗa a cikin alƙur'ani yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da dai ba za ku samu ba sakamakon alkhairin da kuke aikatawa har sai kuna ciyarwa dangane da abin da kuke so wa inna ahabba mali ilayya bayruha'u yace haƙiƙa mafi soyuwar dukiyata daga cikin dukiyoyina dukiyar da ta fi soyuwa zuwa gare ni ita ce wannan garkata wata kusan masallacin ka bayruha wa inna ha sadaqatul lillahi yace haƙiƙa na saka ta ta zamanto sadaka ce domin Allah subhanahu wata'ala arju birraha ina kaunar samun alkhairinta a wannan gida na duniya da kuma lahira wa dhukhraha inda Allah da kuma tanadi na lada ka ta faran tanadi na ladanta a wajen ubangiji madaukakin sarki fadaha ya rasulullahi haythu araka Allah ya jakadan Allah ka saka wannan dukiyar tawa ta bai ruha'a wannan garka tawa ka saka ta inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna maka. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bakhin, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Madalla, madalla, zalika malun rabihun, maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ce wannan dukiya ce wanda za a ci riba diyawa a cikinta, wato za ka samu riba diyawa sama da abin da ka bayar ɗin. zalika malun rabihun wancananka dukiya ce wanda za a ci riba da yawa a cikinta wa qad sami'tu ma qult mazala ce haƙiƙa naji duk abin da ka faɗa naji abin da ka faɗa wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin mazala ce haƙiƙa ni ina ganin ka saka wannan garka taka ka saka ta cikin waɗanda suke makusantanka ne ka raba ta cikin makusantanka ƴan uwanka faƙala abu ɗalhata a fa'alu ya rasulallah abu ɗalha ya ce an gama ya ma'aikin Allah yanda ka ce ɗin a yi haka zan aikata zan aikata faƙa sama ha abu ɗalha sai abu ɗalha ya raba wannan dukiya wannan garka tashi fi a ƙaribihi cikin waɗanda suke makusantan shi ne wa bani ammihi da ‘ya'yan amminsa wannan hadithi muttafaqun alaihi al-imamul bukhari da al-imamu muslim suka rawaito shi wa sabaqa bayanu alfazihi fi babi al-infaqi mimma yuhibbu wato bayanin lafuzan shi sun riga sun gabata a baban da yake bayani akan ciyarwa ga abin da mutum yake so ya ciyar wa min al-jayyid babul infaqi mimma yuhibbu wa min al-jayyid na'am وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي, إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فدع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذ جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد نعم وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما wannan hadithi an amso shi daga abdullahi ɗan amur ɗan as allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa as amur ibn al-as yace aqbala rajulun ila ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya zo faƙala ubayi'uka alal hijirati wal jihad ya ce ya jakadan Allah ubayi'uka na fito ne domin in yi maka mubaya'a alal hijira akan zan yi hijira daga ƙasarmu in koma ƙasar da kace in tafi wal jihad sannan kuma akan yaƙi cikin ɗaukaka addini na Ubangiji tabaraka wa ta'ala abtaghil ajra min Allah ta'ala ina neman lada a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki cikin waɗannan ibadu guda biyu da zan aikata. Gala, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi fa hallaka min walidaika a haduna hayyun shin akwai ɗaya daga cikin mahaifanka wanda yake da kwai rai a cikin mahaifanka guda biyu akwai ɗaya wanda yake da rai Bala na'am bal kilahuma ya ce ƙwarai kwa dukkansu ma da ransu mahaifiyata da ranta mahaifina da ran shi. faƙala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi fatabta zila ajira min Allahi ta'ala kuma kake neman lada a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki? ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa ina neman lada a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki. ƙala farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka koma wajen mahaifanka. ka koma wajen mahaifanka mahaifiyarka da mahaifinka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata zamanka da su wannan zaka samu lada mai girma sama da yadda kake tunani wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa hadha lafzu Muslim wannan lafazi ne na al-Imam Muslim wa fi riwayatin lahuma a cikin wata riwaya ta Bukhari da Muslim Abdullahi ɗan Amr ibn al'as ya ce, Ja a rajulun fasta'azanahu fil jihad, wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sai ya nemi ya yi mai izini cikin fita yaƙi. Faƙala ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ya ce da shi a hayyun walidak, shin mahaifanka guda biyu da ransu? Ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa. Bala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce to fa fihima fajahid wato fajahid fihima ka tafi kai yaƙi cikin yi musu biyayya cikin kyautata musu da kulawa da su da zamantakewarka da su na'am وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قبعت إذا قبعت رحمه وصلها رواه البخاري وقبعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوعا وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي نقب شيما دي أن أمسوش دقى عبد الله دان أمر دان آس الله تعالى يقال يداد شيد ما هيفنسا أمر yace laisa ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa alwasilu bil mukafi'i alwasil mai sadar da zumunta wanda yake abin yabo a addini na musulunci laisa bil mukafi'i ba shi bane wanda idan aka sadar mai yake sadarwa ba shi bane wanda yake mai sakaitawa da zumuntar da aka sadar mai idan ka zo min in tafi maka wannan ba shi bane alwasilu almahmudu shar'an Zala ce walakin wasil sai dai wanda yake mai sadar da zumunta wanda yake abin yabo a shari'a ta musulunci shine allazi idza qata'at rahimuhu wanda idan zumuntar shi ta yanki yaga ya kwambi bai ga wani ba baya lissafi wani shine yazo gidana daga karshe ko kuni ne na tafi gidan shi daga karshe in dai ya kwambi bu su haɗu ba wasalaha sai ya sadar da wannan zumunta wani mun kun bi mu gaisa da shi a waya ba ba zai ce ba dama kira na ƙarshe ni ne nayi wani mun kun bi mu gaisa ba da shi dama mesaji na ƙarshe ni ne na mishi ba zan mai ba sai ya sake dawo min da wani sabo wani mun kun bi mu haɗu da shi ba gidana na ƙarshe ni ne na tafi gidan shi ba shi ne ya zo gidana ba masallacin shi ni ne na tafi ba shi ne ya zo masallacina ba a wanda idan zumuntar shi ta yanke ya kun bibi ya haɗu da abokin zumuntar shi ba sai ya sadar da ita wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa qad'at fadar shi da yace madar manzala da yace idza qad'at rahimuhu bi fatihi al-qaf wa ba da yiwa qaume ruwa wasali sama da da musu hannu wa rahimuhu marfu'un ma'ana idza qad'at rahimuhu idan zumunta shi ta yanke wato rahim shine fa'ilin kenan na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بعشر بالعرش بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديثي نغبا دغنا نا عائشة يردل الله تقال تبتا أغريتا نانا عائشة رضي الله عنها تتي jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Arrahimu mu'allaqatun bil arsh ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce zumunta tana rataye da al'arshi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tana nan a rataye da al'arshi na Ubangiji ta'ala, a kullum tana addu'a, ta ƙulu tana cewa man wasalani wasalahullah duk wanda ya sadar da ni. duk wanda yake sadar da ni a wannan gida na duniya wa salahullahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sadar da shi ga muradansa duk abin da yake so ya cimma guri na alkhairi Allah ta'ala ka agaza mai ya zamanto ya cimma wannan gurin nashi wa man qata'ani qata'ahu Allah ya ubangiji duk wanda yake yanke ni duk wanda ya yanke ni baya sadar da ni ya zamanto ya yi watsi da ni baya sadar da ni ya ubangiji ka Allahu shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yanke shi da muradansa kada ya sadar da shi daga muradansa duk abin da yake so ya cimma guri na alkhairi kada Allah ya bashi wannan abin da yake so ya cimma guri na alkhairi wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيها قالت يدور عليها فيه
يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أفعلتك أو فعلتي أو فعلتي قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليه نعم وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حديث نقبا دقا مهي في المؤمنين ita ce na na maimunatu bintul harith Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita da mahaifin Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita annaha a'taqat walidatan ummul maimunatu ummul mu'minin Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita annaha a'taqat walidatan haqiqa ta yantar da wata baiwarta amma walam tasta'zinin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bata nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da za ta ‘yantar da ita bata yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu shawara ba sai bayan ta ‘yantar da ita da ya zo shi gidanta ta gaya mishi falamma kana yau muhallazi ya duru alaiha fihi yayin da yinin na na maimunatu ya kasance wanda ma'aiki alaihi salatu wasalamu yake kewayawa gidanta a wannan rana qalat sai na na maimunatu ta ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rasulallahi ya farin jakada ya jakadan Allah a sha'arta shin kasancewa anni a taƙutu walidati haƙiƙa ni na ‘yantar da wannan bai wattawa ƙala a wa fa'alti manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce da ita shin kin aikata kin zartar da hukunci ko ku a gaba qalat na'am tace kwarai kwa an aikata deja komi ya gama qala ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace amma innaki to da a ce haƙiƙa ke wallau a'taitiha akhwalaki da a ce kin baiwa wato gaggunanki bangaren ƴan uwan mahaifiyarki da a ce kin baiwa khalolinki wannan baiwa din kana a'zama li ajriki ya kasance yin wannan kyauta da zaki da ita zuwa ga waɗanda suke abokanan zumuntarki ne ya fi girman lada saboda a ce kin ‘yantar da ita. wannan hadithi shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشرك وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفيت رسول الله فاستفتيت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأسل أمي قال نعم سلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة وصحيح الأول وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حديثي دقنانا أسماء ديال أبي بكر الصديق yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta da mahaifinta abubakar nana asma'u ta ce ƙadimat alayya ummi mahaifiyata ta iso wajena ta iso wajena madinatul munawwara wahiya mushrikatun alhali mahaifiyata a wannan lokacin tana mushrika bata musulunta ba fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fastaftaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nana asma'u bintu abi bakar ta ce sai na nemi fatawa sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan mahaifiyar tawa da ta zo ta ƙultu na ce mata alayya ummi na ce ya jakadan allah mahaifiyata ta iso waje na ziyara wahiyya raghibatun alhali tana mai kwaɗayi dangane da abin da yake wajena na alkhairi in ɗan san mata a fa'asilu ummi shin zan sadar da zumuntar mahaifiyata in ɗoki wannan alkhairin da take bukata a wajena in yi mata ƙala na'am ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ƙwarai kwa sili ummaki ki sadar da zumuntar mahaifiyarki ki kyautata mata wannan hadithi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa qawluha raghibatun fadatta da tace kadimata alayya ummi wa hiya raghibatun ay tami'atun indi ai tana mai kwadayi a wajena tana mai tsammanin samun alkhairi a wajena tas'aluni shay'an tana tambaya ta wani abu in yi mata wani abu qila waɗansu daga cikin malamai shurrahu suka ce kanat umma haminan nasab wato wannan wanda ta yi so wajen mahaifiyarta ce ta nasaba ta dangantaka mahaifiyarta ce ta ciki wa'ila minar rada'a waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a mahaifiyarta ce wanda ta shayar da ita ba wanda take ta ciki ba wasu sahihu al'awwal amma zance mafi inganci shine ra'ayi na farko to wannan da ya ce wahiyar mushrikatun fi ahadi rasulillahi alhali ita wannan mahaifiyata tana mushrika a zamani na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato shine lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kulla sulhu na tsagaita wutar yaƙi tsakankanin shi da waɗanda suke makka a tsakankanin hudebiya da buɗewa birnin makka wannan shine lokacin da ta iso kenan na'am
وأن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفي ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسألهم فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه الحاجة حاجة مهابة فخرج علينا بلال فقلنا لو ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألان أن امرأتين أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة صدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان بهما قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه وأن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنها قالت حديثي دقنان زينب الثقفية wato wanda take cikin ƙabilar banu thaqif matar abdullahi dan mas'ud yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi da kuma ita na na zainab matar abdullahi dan mas'ud na na zainab ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tasaddaƙina ya ma'asharan nisa wata rana na na zainabu tana cikin masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi huduba a cikin wannan huduba sai ma'aiki ya ce ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mataye tasaddaqna ku dinga yin sadaka daga alkhairin da Allah ta'ala ya hore muku ku dinga ɗaukan abubuwa ku bayar da sadaka walau min kunna ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce koda daga ku ne kayan adanku warware ne mundaye ne ɗan kunne ne zobanya ce sarƙa ce ku dinga ɗauka ku taimaka wa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi wanda mazajensu abin hannunsu ɗan kaɗan ne ba su siya musu ba qalat Nana Zainabu ta ce faraja'atu ila Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu ta ce bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gama wannan huɗuba, sai na dawo gida na zo wajen Abdullahi dan Mas'ud mai gidana fa qultu lahu sai na ce da shi innaka rajulun khafifu dhatil yad nace malam Abdullahi haƙiƙa kai mutum ne wanda yake mai ɗan kaɗankin abin hannu ba ka da wato abin hannu wanda yake mai yawa wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kada amarna bi sadaka haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu dinga ɗokan sadaka mu bayar daga abin da Allah ta'ala ya hore mana to yanzu abin da za a yi fatihi ka tafi ka tarra ma'aiki alaihi salatu wassalamu fas'alhu ka tambaye shi fa in kana zalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum fa in kana zalika idan zalika wancananka alkhairin da zan doka in bayar sadaka idan ya kasance idan na doka na ba ku shi kai da waɗannan marayu da suke kalkashi na yujziu anni zai isar mini to shikenan sai in raba shi gare ku wa illa saraftuha ila ghairikum idan kuma har ba zai yi ba ku ku ci sadaka ta sai dai in baiwa wani to sai in bayar da ita zuwa ga wani naku sai in juya ta zuwa ga wani naku faƙala li abdullahi sai abdullahi ibn mas'ud ya ce da ni bal itihi anti ya ce bari dai ke ki tafi wanda ya ga wuta shi yake ɗako ta tun da ke ku aka yi wa wa'azin ke kika ji wa'azin je kiki mishi tambayar fan Nana Zainabu ta ce sai na tafi, da na tafi na tarar da kafa ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu fa idan ra'atun min al'ansari bi babi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sai na tarar da wata mata daga cikin mataye na Madina a kafa ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana tsaye, hajati hajatuha. Alhamdulillah. ta ce bukatar da ta kawo ta bukatar da ta kawo ni ita ce bukatar da ta kawo ta ita ma tambaya ce ta zo ta yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi almahaba haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance Allah ta'ala ya saka mai kurjini an jefa mai kurjini manzo Allah su salama duk wanda ya ganshi yana kurjinin shi yana jin tsoron ya tunkare shi da magana shikenan ana nan ana nan fa kharaja bilalun alaina sai bilalu ya fito wajen mu faƙunna lahu sai muka ce da shi iti rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ka da jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu ka bashi labarin annamra ataini bil babi tas'alanika haƙiƙa waɗansu mata guda biyu a kafar gida suna tambayar ka tambayar da suke maka a tubdi'us sadaqatu anhuma ala azwajihima shin zai iya yiwa sadakar da za su ɗauka su bayar daga hannunsu zai iya yiwa ta isar musu idan suka baiwa mazajensu wa ala aitamin fi hujurihima sannan kuma suka baiwa marayu waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsu wala tukhbirhu man nahanu amma kadda ka bashi labarin mu ne suwa ne kadda ka ce da wance da wance ce kawai ka ce dai waɗansu mata ne guda biyu suke tambaya sun zo suna tambaya wa'azin nan da aka yi na ɗazu da aka ce su yi sadaka to shin zai iya yiwa sadakar su ɗauka su baiwa mazajensu da marayun da suke karkashin su ko a'a sai dai su baiwa waɗansu wanda suke ba na kusa da su ba fadakhala bilalun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai bilalu ya shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu ya tambaye shi kamar yadda suka gaya mishi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bilalu manhuma waɗannan matan su ne ne kwa ƙalam ra'atun min ansari wa zainab ya ce wata mata ce daga cikin mutanen madina da kuma na na zainabu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu zayanib daga cikin zainabobin wata zainabu ce hiya ita wannan wanda ta zo take tambayar ƙalam ra'atu abdullahi ya ce malama zainabu matar abdullahi dan mas'ud faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lahuma a jirani wato suna da kwai lada guda biyu masu girma ajirul karaba lada na farko lada na zumunta saboda sun sadar da zumunta wa ajiru sadaka da kuma lada na sadaka wanda suka ɗauka suka bayar wannan hadithi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث طويل في قصه هرقل ان هرقل قال لابي سفيان فماذا يامركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه نعم وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل حديث نقبا an amso shi daga baban Sufyan shine Sakhar dan Harb Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a cikin hadisin shi wanda yake mai tsawo wanda yake ɗauke fi ƙissati hirakla a cikin ƙissar hirakal anna hirakla ƙala le abi sufiyan wato haƙiƙa hirakal sarkin rum ya faɗa ga abu sufiyan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce wa abu sufiyan lokacin kafin abu sufiyan ne musulunta ne ya ce fa ma za ya amurkun bihi me shi wannan farin jaka da yake umartar ku da shi ya anin nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙala abu sufiyana ya ce ƙultu sai na ce da shi ya ƙulu ubudullaha wahdahu wala tushriku bihi shai'a. ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku kaɗaita ubangiji ta'ala da bauta shi kaɗai wala tushriku shay'an kadda ku hada komai bihi da botar ubangiji watruku ma yaqulu aba'ukum sannan kuma ku bar duk abin da iyayenku suke faɗa na irin abin da ya shafi harkar maguzanci da botar wani Allah da duk abin da ya zamanto ya kore ta Allah ta'ala da bota wa ya'muruna bis salati sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu da yin sallah wasidiki da gaskiya cikin maganganunmu da ayyukanmu wal afaf da kuma kamewa kamewa daga dukkan abin da bai halitta a gare mu ba daga dukkan abin da ba za a yabi ƙarshen shi ba wasilati da kuma sadar da zumunta muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الكرام وفي رواية ستفتحون مصر وهي وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراب فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم وإن لهم ذمة ورح- ورحما وفي رواية فإذا افت- وإذا افتتحت فإذا اس- فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وسهرا رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كو- كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم وسهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال حديثي دقى أبو ذر الله تعالى يقال يدادشي أبو ذر يتي معيكي صلى الله عليه وسلم يتي إنكم ستفتحون أرضا ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa ku da sannu za ku buɗe wata ƙasa ku ci nasara a kai ta koma ƙasa ta musulmai yuzkaru fi halqiraq wanda wannan ƙasa ana ta yawan ambatan alqiraq kuɗaɗai na zinari da na da na dirhami a can wato idan aka ce alqiraq waɗansu juz'un min ajza'id dinar wa dirham wa ghairihima irin kuɗi ne wanda suke na dinari da na azurfa da sauransu to a wannan ƙasa ana ta yawan kashe su ana ta yawan amfani da su ana ta yawan magana a kansu to za ku buɗe wannan ƙasa ɗin wafi riwayatin a cikin wata ruwaya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sataftahuna misra da sannu za ku buɗe birnin masar wahiya ardun yusamma fi halqiraq wato ita ƙasa ce wanda ake ambatan iraq ake ta faɗal iraqi a cikinta to fastausu bi ahliha khairan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina yi muku wasiya da ku aikata alkhairi ga waɗanda suke cikinta idan ta zamanto ƙasa ta musulmai to ya zamanto kun yi alkhairi ga waɗanda suke cikinta wa fi fa inna lahum dhimmatan wa rahiman haƙiƙa ‘yan waɗannan ƙasa ta Masar fa'inna lahum zimmatan, haƙiƙa suna da kwai wato alhurma da haƙi da daraja wa rahiman da kuma zumunta. Wafi riwayatin a cikin wata ruwaya, mazala ce fa'izafta ta tumuwa idan kuka buɗe wannan ƙasa ɗin ta koma ƙasa ta musulmai, fa'ahsinu ila ahliha ku kyautata zuwa ga waɗanda suke cikin wannan ƙasa ɗin. fa'inna lahum zimmatan haƙiƙa suna da kwai alhurma da daraja wa rahiman da kuma zumunta. Au ƙala zimmatan wa sihiran ko kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa suna da kwai alhurma da daraja wa sihiran da kuma surukantaka. Wannan hadithi rawahu Muslim, al'imamu Muslim ya rawaito shi. Ƙalal ulama, malamai suka ce arrahim wato arrahim da ya ce fa'inna lahum zimmatan wa rahimar zumuntar da take tsakankaninsu da su waɗannan mutanen da suke madina allaci lahum wanda take tsakankaninsu da su kaunu hajara ummi isma'ila sallallahu alaihi wasallama minhum kasancewar na na hajar mahaifiyar annabi isma'il ɗan annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam ta fito ne daga can masar shi yasa ya ce to akwai zumunta tsakankaninku da su shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito ne daga gidan na annabi ibrahim tsatsan annabi isma'ila hale zuwa kamar yadda hadithin wathila ibn al-asqa ya tabbatar wanda yana cikin sahihain wasihiru to kuma da yace asihiru alladhi kana bainahum shine kaunu mariyata ummi ibrahim bin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minhum kasancewar na mariyatul qibtiyya mahaifiyar ibrahimul mu'azzam dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta fito ne ita ma daga can shi yasa ya zama to kenan akwai surukantaka tsakankaninku da su saboda sun aura mana diya sun ba mu baiwa daga ƙarshe kuma ta aihuwa mun da ibrahimul mu'azzam barakallahu fikum wa bihadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik